عليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah abokin sarki ne kuwa mai komai ya kawo mana rana ta Laraba da tara ga watan Dulkada hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da kalandar da tsari kima ashirin da tara ga watan shida dubu biyu da ashirin da biyu zai da aka saba a rana irin wannan ta ta laraba muna karatu a wannan littafi mai albarka na sufatul maudu da ahkamil maudu wallafar babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah ya sarki mai karama malami da ya rasu a hijira na shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya a tafiyar ƙarni na takwas kenan. Wannan shi ne darasinmu na zai zama tamanin da takwas kenan na duba lambar na mai ne tamanin da biyar su biyu. Da haka wannan shi ne na tamanin da takwas. Wanda da ya wuce shi ne na tamanin da bakwai. Na ga za mu tashi kada bukurar ko? wasu ya sanya faslun wasu kuma ba a sa ba amma dai ba damuwa ba ce a ƙarƙashin wadancan matsaloli ne na bayanin matakai da ɗan adam ke yi a rayuwar shi tun daga haihuwa har zuwa tashi a gaban Allah daga nan zuwa ga shiga aljanna da ko kuma shiga wuta Allah kiyaye mana yace faslun ga wani fasalin kuma وقال بقراء في كتاب الأجنة babban likita bukurat ya faɗa a cikin wani littafin shi da yawa suna al'adinna ya ce idan haɓa da maniyyun rajuli dakhilar rahimi inda jima wadam yasul ila qari wadam yasul ila qari yace idan maniyyin namiji ya tafi ya kama hanyar shiga mahaifa lokacin jima'i wadam yansul ila ƙari bai dawo ya fito ba an ce sada ya silu walam ya sil kenan sada irin ya gudana ya silu yana gudana ko ka ce sada ya kwarara ya silu yana kwarara ko walam ya sil ila ƙari wani da ya kamo hanya sai shiga ya wuce mahaifa ba tare da ya dawo baya ba ya kwararo ko ya zanzaro ya fito a ƙarƙashin wannan malamai na wannan fanni suke cewa shi mani lokacin saduwar namiji da mace ba wai sai da ya mahaifa yake wucewa ba sai ya ɗaukar awoyi ma kafin ya je mahaifar ko kuma ya fito wani wuri ko daga nan ya daidaici farko inda yake fara tsayawa inda suke ce mashi alfahabar kamar da tushen al'aurar mace kenan daga nan sai ya matsa gaba sai ya tafi inda yake amsa sunan famur rahimi kamar yadda shi ma da ibn al-qayyim ya dauki wannan salassan can wasu kuma suna ce ma wurin unukur rahim kamar bakin ita mahaifar to idan mani ya tsaya a bakin mahaifa idan ya fi karfi a waje mahaifar ita tashi kullewa za ta kulle yana waje ba za ta taɓa samun ciki ba idan ya fi karfi a ciki da mahaifar ta shi kulle sai ta kulle yana ciki ba karshe za a iya samun ciki to idan ya tsaya a famur famur rahimi ne to daga nan kuma sai ya shiki ilar rahimi wa'annan su ne zango uku da shi mani ke da shi akwai awoyi ko mintuna tsakanin wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa wannan mataki to ma da yake cewa idan mani namiji ya tashi don shiga mahaifa lokacin saduwa wadda ya suke da kare da kwararo ya dawo waje ba walakin da maka tafi famin rahili sai dai da yaje ya riga ya bar mahaban kuma shi ne da yaje bakin mahaifa bai wuce cikin mahaifa ba lakin da umma kasa sai zaman dirshan sai zaman kama wuri zauna a nan bakin mahaifa mana ce wanzan mafamu sai bakin mahaifar kuma a ƙarshe sai ya rike to sai ya zama da mani ya fi ƙarfi ta ciki Daka da aka tashi rufewa, da aka rufe da shi yana ciki. Mala ya ce, alakatin mar'a. Wannan matar za ta kama ciki. Nan alaka wannan maniyin da ya shiga zai zama gudan jini, zai zama gudan tsoka, sannan za a haɗa mutum jini. Ya ce, wa idan zama famur rahili, idan bakin mahaifar ya kulle, to ikhtalata al-maniyan fi jawfihi wa tamma al-habl sai maniyin ita matar da shi na namijin sai su cakudu a cikin mahaifar da a yi wannan cakudawa wa tamma al-habl daga nan samun ciki sai ya tabbata fa idza tawafaqa izza ar-rajuli wa izza al-mar'ati fi waqtin wahid idan aka sami dace na inzanin namiji da mace a lokaci guda waqtaraqal ma'ani ruwayen biyu suka haɗu wa sabata fil rahim kuma suka shiga mahaifa suka tabbata wa shamala alayhi ma wan damma suka zauna a mahaifar kuma mahaifar ta kulle da su suna ciki to halakatul mar'a a haka ma mace za ta sami ciki yace wa tadbiru zalika yakunu fi salasati awqati waɗannan matakai duka suna faruwa ne a lokuta guda da yaushe wannan shirye-shirye da wannan tsare-tsare za su faru ce suna farawa ne a lokuta uku kamlan gobe za a tun kafin namiji da macen su kwanta lokacin wasanni tun a lokacin jiki zai fara harama wa ma'aha da lokacin saduwa wa ba'daha da kuma bayan saduwa bi idadin rahimi li qabulin nutfa saboda tattalin da mahaifa za ta yi da shiri da kimtsin da mahaifa za ta yi domin karɓar dubin mani za a yi babu yanzu da suke tsammani shugaban ƙasa ce zai kai ziyara wata jiha ya kaga gyara ya kaga yin kwamitoci ya kaga ya kaga in ma da wasu yawan tsofaffin runguna a bakin kasuwa ta ce kasuwar kada su fito kada su fito saboda kan su kawo ma cikas za ka an gyara wasu yan ramuka an yi wane ne an yi wane ne an yi wane ne to ya kuma kake tsammanin wanda ya fi shugaban kasa saboda da ba wancan matakin da ba mai girma shugaban kasa to yanzu ga shi halittar ɗan adam za a yi wani tsammani kake na tattalin da mahaifa za ta yi na karɓar babban sako irin wannan na shirin halitta daga Allah ya ce to mai dadin rahimi da kabulin Yusufa ta hanyar da mahaifa za ta yi tattali domin karɓar su gwamnati wa ma'a'a sannan jiki zai tattali ya ga ce wa ma'a'a lokacin saduwar fa jiki sadin Yusufa ila mustaqir rihafir rahim a lokacin saduwa na tafiyar shi mahi har zuwa matabbatar shi a cikin mahaifa har ya shiga mahaifa wannan ba lazim bane a lokacin da ke shiga dai ya tsayawa a kwamun rahimi ko ɓanutar rahimi daga ƙarshe ko ya waje ba za a samu ciki ba ko kuma ya shiga ciki za a samu ciki ya ce wattifaqul inzalai da kuma dacewar inzalin mace da namiji a lokaci guda wa ba'da ko kuma bayan saduwa bi sabatin nutfati sirrahili wa imsakihi alaiha ta hanyar tabbatuwar digon maniyin nan a ma'aifa maniyin nabi da maniyin mace tabbata a ma'aifa wa imsakihi alaiha da kuma yadda ma'aifar za ta riƙe wannan maniyi guda biyu wanda su ne za a cakuɗa daga nan a samar da jinsi na ɗan adam wa hifzi hamid al-khuruj wal fasadi da kuma tsara dukkan maniyin da hana shi fita daga mahaifar ko kuma hana shi lalacewa duk wannan fa abu Allah bai taɓa tambayar uwa ko kuma titin kwabo ba amma ka je hawo ka nawa za ka kai da wata gwamnati sai wannan tanadin aka bar Allah na auri to da ba kowa a dodon kasa ba wanda zai yi riya naka yanko wasu kuɗi dole ka sallama sai cikin nan ne na haƙura ba zai yi ruwa ba ma ka duba wannan dukkan abin a kyauta amma ya ce ga abin da yake so hawa ne ce ba zai yi ba in ma bi da sani halin a bi da sani fadi ma ne ce kul alaiman ibn al-qayyim sai ya ce ya ce sai ni kuma na ce asbabul madhkuru wannan sababin da aka samu na samun ciki ko rashin samun ciki ai kaga duk gaske ya faɗa lokacin saduwa za yi kaza za yi kaza zai je mahaifa daga nan za ta kuɗi daga nan za su ta kuɗi kaga ya faɗa mana sababin yadda ko hanyar da akan bi a samu ciki mana ce kaga wannan sababin wanda aka ambata a sama wanda aka ciro daga littafin al'ajinta na al'imam babban malami al-bukhari yace ghairu mujib ba tilas bane sai ya faru za a samu da kuma ba tilas bane in ya faru a samu da a wurin Allah abu ne mai sauki ya tafa ma wannan lissafi yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy ana na canza al'amura fiye da duk yadda kake tsammani wannan tauhidi ne ma da ke so ya lakana mana don kada wani saboda idan zarfafa ilimi ko kuma cutiyar wayewa ta sa ya makale wannan a matsayin mai dalili malake wa inna bal mujib abin da ke tabbatar da samun ciki ko rashin samun ciki mashi'atullahi wahdahu kama bayyana ganin damar Allah shi kadai abin da muka yi bayani yake wallahu a'lam Allah shine masani kuma haka abin yake amma duk wani abu da ka sani an san shi a normal wanda abu normal sai shi in aka samu aka san shi abun ba zai yi ba to zaka ga an taba samun akasin kuma yayi to san gaske wuta an san ta da konawa ne haka aka san ta da shi duk wanda ya shige ta to sai dai kwanan zanta to amma ne ke faruwa aka saka annabi Ibrahim ya zauna lafiya shi bai ma taba jin yanayi mai daɗi ba aka saka abu muslim alhaulani ba inda taimaki aka haɗa maɗauki sarki ke shirya al'amuran shi mara ce wallahu a'lam Allah shi ne masani wannan bayanin yana da muhimmanci likita zai tsinci gani a kana sai ya haɗo da wancan tauhidin da yake da shi tun kafin nan zo ɓangaren likitocin ba za a fi shi bayani ba kuma dai ɓangaren tauhidin ba za a fi shi sallamawa ba sai ya zama fazar duniya wani akira wanda aka samu akasi shi ke nan sai a rike abin nan a saki tauhidin sai ya zama mutum ya fakara duniya wani akira mara ce faslun to ga wani fasalin wai za ta kawwana da dalilu idan tattayi ya gama haduwa wani ya shiga mahaifa na namiji da na mace Allah ya gama hada abin da zai hada cikin mashi'ar shi da ganin damar shi فصوره الخالق البارئ المصور ما halicci mai kirkira ba tare da ya ga sambul ba mai suranta abu yadda ya ga dama ya halicci mutum ko ya suranta shi to me Allah ke yi kulika wa rasuhu ila fawq za a halicci mutum ne kuma Allah zai suranta shi ne a cikin mahaifa kanki na sama kamar yadda ka san yana sauri dirsha haka za a yi haka za a yi shi kenan warjilahu ila asfala kafafuwan shi kuma sun mo kasa wanda a lokacin da za ka ce to jinjiri fita to da da kafa zai fito wanda kuma za a samu akasi akwai matsala duk haihuwar da ta zo da haka nan ga ana kokawa kuma za a shiga wani yanayi malaki fa inda ma ya azanu babu bi khurujihi yanqadim a lokacin da Allah ya ba shi izinin ya fita lokacin haihuwa yayi kenan sai ya juya wa yasiru ra'suhu ila asfala sai kan shi ya dawo ƙasa fa yataqaddamu ra'su sa'ira badanihi فيتقدم رأسه سائر بدنه daga nan sai kan shi ya yi jagora raguwar cikin tefi in aka ce ka tattara haihuwar da kai ya fito sauran gangar jikin ya kitita a kallo min alkalili ba su da yawa in dai kan ya fito an gama sauran ma zai sauran ma zai wanda aka yi haka ‘yan kaɗan ne shi ma Allah da gangage don kada wani ɗaya ya cika baki har da rantsuwa ai haka take yana ji to bari mu karya rantsuwarka sai kan ya fito rubuwar jikin ya in fitowa wani su mutu da mahaifiyar wani ya fito ita ta mutu wani ya mutu ita ta sha wani duk su rayu kuma duka kuma kowane an yi ماذا يأتي ويسير رأسه إلى أسفل فيتقدم رأسه سائر بدنه هذا باتفاق من الأطباء هذا وانا بيانا ماذا يأتي دكا للكتوتي سنية دائما لكي فارواجنا والمشرحين دكما لكتوتي كلمة مشر أبنا مشرح شيني likita mai fida surgery ko anatomic duka su biyun ana ce ma kowa musharri daga ta dokto wanda yake yana sojari masu aiki kenan ko kuma yan anatomy wanda har karkashi da sauran suke karkashin kwarewarsu amma idan ka juya kalmar ka ce murashahu ka wancan musharrahu ne in ka ce murashahu to dan takara kenan dan takarar siyasan nan duk yan takarar nan da aka zama primary aka ce su suka ci ko suka ci da sunansu murashahuna su murasha ne an zaɓe su da suna takarar neman wani mukami to da likitoci da anatomic da wane ne duk sun amince wannan abin shi ke faruwa mada ya fara mana wannan shimfidar ne domin zai kai mu inda zai tattauna akan motsin yara da lokacin juyawa da abin da ke faruwa ga uwa da kuma shawarar da ake bayarwa ga iyaye ko magidanta su yi mara cewa hada min tamamin inayati al-ilahiyyati bil janini wa ummi kaga wannan abin da Allah ya tsara yaro wata takwas ko tarama kanshi na sama yana zaune amma lokacin da zai fito sai Allah kwance shi sai ya juya sai ya fito daka ma da yake wannan na daga cikin cikar kulawar Allah madaukakin sarki ga wannan jinjin wa ummi da mahaifiyar sai da maka ya kara ka ce wa abihima ko hadda baba hadda baba mana kai mace haihuwa kaga za ka mutu biya aka yi mutane haihuwa za ka ji ce an samu karuwa uwar lafiya a yaron jinjiri lafiya uwa lafiya to shi ba ba ai ku kara da kai ma ba haka wani yayi kawai yace mu uku duka lafiya yace uwa lafiya jinjiri lafiya baban ma lafiya dan za a iya samun biyun ta lafiya kai ba lafiya ba lafiya ita ba ta san me ke faruwa ba likitoci sun hana a sallame ta ba kai balansin ba to kaga ya san ina lafiya sai kwasun zai gace biyun lafiya ta yamma kuma sai godiya to wannan kula ce ta Allah kwarai da gaske ga jinjiri kuma kula ce ta musamman ga ita uwa da an da rasa hu idan faraja awwala domin idan kan yaro ya fara fitowa a farko kana khuruju sa'iri badanihi ashala min ghairi an yahtaja shay'un minha ila an yantaniya idan kan yaro ya fara fitowa to fitowar sauran jikin shine mafi sauki ba tare da ya buƙaci wani abu da taimakawa a ce a lambata kaza a tura kaza a miƙar da kaza ba duk bai da buƙatar haka amma da zai fara fitowa da kafa yanzu in aka zo saitin inda hannuwa za su fito ya za a yi ko dai a ce to abin da za a yi a yi maza maza a tare shi tun a cikin hannayen shi a manna su da jikin shi su fito ina yan tsaniya ko kuma a ce a miƙar da su haka ya fito don zan zo aiwa duk ba da buƙatar wannan wannan kula ce ta Allah ya ce kwa inna aljani da laukara ta rikilau shi jinjiri da a ce kafafuwan shi biyu ne za su fara fitowa awwalan a tashin farko to lam yi umar ayyan shabba firrahi ne yan jairi ba za a sami natsuwa da amincewar yaron nan zai iya kafewa mana zai iya makalewa lokacin da ya zo fita a wajen hannayen shi daga nan zai iya kushe kawai sai ga yaron ya makale shi ne iya komawa ba dan ba zai iya koma ba kuma shi ya kasa fitowa saboda abin da ke faruwa na ya fito da kafafuwa amma saboda kulawar Allah sai bai bari haka ta faru ba in ba daidai kun koya mana darasi ba da kuma hana rantsuwa yace wa in wa in kharajat rijlu rijlu wa in kharajat rijluhu wahida idan kafar shi ɗaya kuma ta fito to lam yuqman an yu'allika wa yanshaba fi ar-rahim 'inda idraki ba za a samu amincewar yaron nan zai iya makadewa ko ya kafe a cikin mahaifa ba inda idraki lokacin da ake kokarin kai sauki fito da shi ina ga wannan na ɗaya daga cikin mafi munin haihuwa ba a sai kafa ɗaya ta fara fitowa zai ga ko kun ciro ɗayar akwai sauran rigima in kuka yi wajen hannaye fa sannan ga cibiya kuna sakaci lokacin da kuke kokarin a fito da kafa ɗaya garin ilan juya ki cibiyar kuma ta naɗe shi kuma zai iya mutuwa kuma zai iya sababin mutuwa maka duba kulawar Allah aka yi aka yi tab aka yi aka yi ta haihuwar kuma ake ta haihuwa malaka wani da fara da fil yadani idan kuma hannuwa biyu suka fito na yaro lam yuhman ayyan shabba inda ra'si ba za a samu natsuwa ko amincewar yaron nan zai iya kadewa lokacin da kan ke zo fitowa ba imma annahu yantawiya ila kal ko dai yaron ya ya naki ya juya baya wa imma anna surrata tantawi ila unuqihi ko kuma igiyar cibiya ta je ta nade mashi wuya aw ala katibi ko ta nade mashi kafada da annal dalila idan hadara domin shi jinjiri lokacin da ya fara gangarowa fa fara ila mawdi'i mawdi'in fihi surratu mumtadda har ya zo wurin da igiyar cibiya take a shimfiɗe to ilta wata hunaka ala unuki wa katibi wa katibi za ta yi ƙoƙarin naɗe shi a wuyan shi ko kafatar shi fa ya an rido in dalika to shi kuma sai kauce daga nan saboda da kai yanzu bai da matsala a lokacin jijiyar da cibiyar ba za ta iya mai tasirin da za ta naɗe shi ba yake cewa fa ya arzu min dalika in ma ayyu jaziba surrata to a wannan lokaci kila ko dai in bai iya kucewa ba ko dai ya ja igiyar cibiyar fata allama ummu daga nan ma'aikiya za ta ji wani irin rantattun da ba ta taɓa ji ba gayatan ala kololuwar jin raɗaɗi sun manin na jani na in ma ai ya mutu ko kuma shi jinjirin ya mutu su da an shaƙe shi an matse shi wa in ma ai ya tsoba ko kuma fitar shi da zama abu ce mai wahala wa ya faru wa huwa ali daga nan sai ya fito daga cikin mahaifa wa huwa aliyun mutawarram sai fito da larurori da kumburi da kuraje ya riga ya zama ya tsoku kenan ya kamu da lalura faktabat hikmatu akalil hakimi da ayyan kaliba bil batani sai hikimar mafi hukuncin masu hukunci ta kaddara yaron ya juya tun a ciki sai to shi kenan kama hanyar fita da inda ka ga dama ka juya a ana bai da haka ba sai a ce tun a ciki kafin ya fara yunkurin fitowa to ya juya sai ya juya fa ya faru da su awwala daga nan sai ka kan yaro ya fito a matakin farko kuma ya tabi rasa bafin badan daga nan raguwar kuma sai ya bi kai daga nan sai ka dace an haihu lafiya kusan kashi ɗari haka yi wa take in ba da in ban da ƴan kaɗan rahama ce ta Allah maɗaukakin sarki tausayi ne da ganin dama na Allah maɗaukakin sarki da kuma sakawa ko kimsawa ɗan adam cewa a shi wanda ya ba mu waccan kulan lokacin da mu san kowa ba mu da waye sai in muka yi mai da'a wannan kular zai iya babu ita a lokacin da muke neman ta a gaban ta a lahira saboda tun da gani a wuri sai kai kai kullum ne da kululan dan da kai illa man aba idan ba mutum ya nace sai ya shiga to kaga ya ta iya shi to sai ma da ce faslun ga wani fasalin kuma wannan fasalin shi ma yana da muhimmanci kwarai kuma yana da alaka da wannan karatun da muka yi السبب الذي لأجله لا يعيش الولد إذا ولد لثمانية أشهر malam zai tattauna game da sababin da saboda wannan sababin ne yaro baya iya rayuwa idan aka haife shi a wata takwas wanda kuma ka samu hatta mata da ko ka samu likitoci kallama a duniyar na tara maka mutum dubu zai wahala ka samu ɗaya takwas ne zai wahala amma ba ku yi ga sunan birtik birtik amma zai wuya a haifi yaro a wata takwas ya rayu na taɓa karanta wani ke cewa in kuma ya rayu to kana kallon ala'adi irin yaran ne da gaba ɗaya rayuwarsu da wani yaki a kan giyaye kaga zai zama mai da cikakken lafiya in kuma har ya zama mai cikakken in har ya zama ma yana da lafiya to galiban ba za a ci gajiyar shi ba ba wayo ba basira ba hikima ba dabara ba ɗaukar ilimi ba ɗaukar karatu ba gane ilimi ba gane karatu haka dai za a yi irin da gilin da yau ta ce kamar ɗan fata ko ba wani tabbata haka Allah ya ga dama to hikimar Allah shi ne saboda soyayyar Allah ga iyaya sai baya bari a haihuwa a tabbas in kuma har an haihu kaso mai yawa in ba duka ba mutuwa take mutuwa take to shi ne ba da zai fata wai ai dan kawai ka zo ka ce mutum kaga ba mata ba sa haihuwa ba a wata takwas wannan karatun naka na da bukatuwar dalili na da bukatuwar tabbatin faruwar haka kuma wannan zai iya ba da wata dama ko ya kada ba da haske na cewa calculation da aka yi ko lissafi da aka yi na saukar ciki da zuwa ranar haihuwa zai iya tabbatar da cewa akwai kuskure ko akwai akasin haka ta iya gane haka to mana da yake zai mana wannan bayanin amma kuma wa ya ishu idan wuli da jinsa ba a ta ashori malam kuma zai mana bayanin cewa abun mamaki shi wancan yaron da ba zai iya rayuwa ba an haife shi a wata takwas kuma da an haife shi kafin nan da wata ɗaya kaga bakwai ni kenan kuma zai iya rayuwa to wai me yasa bakwai ni ke rayuwa dan wata takwas baya rayuwa mana yace wa tis'atin ba tarafi haka haka ya jaru a wata tara yana rayuwa haka ya jaru a wata goma yana rayuwa wanda ka yaka duka bangarorin da likitoci da malami ta an yi tifai malami idan a tammar jaridu saba a ta ashuri idan jinji idan ɗan tayi ya cika wata bakwai wanda wanda lissafi zai iya sa a gano ya kai bakwai din to a kore da lahu harakatun qawiyyatin yataharraku hadhihi tabi'i sai a bijiro mashi da wani motsi motsin nan kuma mai ƙarfin gaske ya taharraku ha da zai iya motsawa aka kuma wace na cewa ya harraka ko da tsari suna ta harrakawa to haka yaro za ka je da ka san wani dan zimbi yadda ka san mai gasar tsere haka za ka ji shi a cikin kuma yana ga iyaye za su iya gana haka daga cikin uwa haka za ka kama yana nushi wata urma za ka tana ta nishi mai ke faruwa yaran ne ya kokare har ko za ka yi wani kwafa-kwafa kawai yana kwada kare karfi yake ne kuma lafiya ta kawo haka in yaro ya shiga wata bakwai aka ji shi kamar sun ma a randa sannan da ya kawo sai a rage na magani sai a fara rage na magani ai a wata bakwai nan sai zai nuna da su shi ma ba ta yi to zai rinka motsi kuma wannan motsin bin dafi motsi ne na tafiya haka akwai motsi na rashin na aka tunda wannan motsin na tabi'a to wai me yasa Allah ya kaddaro a wannan lokacin yaron ya fara haka ma da yake lilin ilaji wal qulub yaro zai fara yunkuri ne da wannan motsin domin kila za a ba shi izinin ya fita saboda duk dan tayi a ciki akwai yiwuwar ya fito duniya a wata bakwai yasa wata bakwai na zuwa sai ya fara wannan motsin yana harrakawa wannan motsin kamar izini yake jira na ya gama juyawa yan Allah ya zafi cikin ba za ka juya ba ma ka ci gaba da motsawa sai ta harrakawa yi ta motsawa fa in kana janilu qawiya idan jinjirin kankarfa ne min al-asfal alladhina lahum lisari quwwatun shadida daga cikin yara waɗanda suke da adabi an suna da ƙarfi mai tsanani fi tarkibihim tun a ginin jikinsu wa zillatihim da kuma ɗabi'arsu to tun a cikin yake farawa kasan ko a yara magidanta sun san wannan za ga wani yara bai da hayaniya amma za ga wani daga ranar da ya iya rarraki to gaba ɗaya ta tuntun ɗakin dole ya dan shi ba weekend ba lokacin sallah ba lokacin cin abinci ko da yaushe aiki ne wani shi za ku ga ba manna yake yi ba shi kawai abin da zai duk kayan da ya dauka zai kawo maka ya ce gashi kuma zai iya kawo maka ɗari da hamsin a gama ɗaya duk kayan da ya gani inda zai gama kawowa ka tattara kamar ba zai zuciya ba duk ci gaba da kawowa wani kuma shi mabannaki ne sai dai ka hango shi da gurgun mutum ya zuba wasu kwayaye guda bakwai da suka rage ya fanfasa su wata buta ya tsiyayar da ruwa wasu waye ya yi kaza in dai bai tabo abin da zai cutar da shi ba an gama zai ci gaba da yi to wasu su haka suke to idan jin asali haka Allah ya wayar fitar kibe wani a ginin jiki za ka ga waya namar karfi ko tana da daike ba haka hausa suka faɗa kuma wannan maganar kamar haka take sannan wasu billati da kuma dabi'a wannan wasu billatin tana nuni ne ga cewa akwai wanda a zahiri za ka kan bai da karfi amma wallahi karfi yake ne za ka shi a cikin dan tsantsama amma kuma ya ji masu cikin karfi kuma a buga a kai to shine jibilla to sai ka ga yaron yana motsi fiye da saura hatta ya kadira da harakatihi har yaron ya samu iko da wannan motsin nashi ala an ya'ti kama yahitu bihi min al-abshiyati al-muhinati bihi da wannan motsin mai karfi har yaro zai iya fasa rigar mahaifa wannan almashima da muka yi magana ko in tibeto in fassara ta yi wannan jakar da yake ciki wannan yawan motsin sai sa sai ya fasa ta idan ya fasa ta to karatu zai iya canzawa almuttasila da rai ita wannan mashimar ko wannan yan rigar da shi jinjirin ke ciki ba ita ba ce rigar mahaifa tana dai kusa da mahaifar da zo da in ya fasa ta har yanzu bai fita cikin mahaifa ba yana nan a mahaifa yace hatta yanfuda wa yakhruja minha yaro zai fata ne domin ya samu ya kamo hanya wa yakhruja minha ya fita daga wannan kofa ya daga wannan mahaifa kada da fi shahari as-sadiq wa huwa qawiyyun sahihun salim to a cikin watan wata na bakwai da jinjiri da yaro ya shiga haka ne ta wannan yunkurin sai ta wannan kwasa sai ta wannan motsin wa huwa qawi yana nan da ƙarfin shi sa'ihun lafiyayyen shi salimun kubutacce ba tare da wani aiki ba lam tuqdimu al-harakat motsin nan bai cutar da shi da komai ba wa lam yumrihu al-inqilab kuma juyawar ba ta sa shi ciwo ba duk da yadda zaka ji shi yana ta kokari wanda duk bai taba shi da komai ba wannan idan karfa ne idan lafiyayye ne mara yake wa in kana za'ifan an zalik amma idan ya rauna ne tun asalin zubin shi bai da rauni a bai da ƙarfi ila rauni wanda ya gada daga iyaye ko daga ɗayan iyaye ko kuma dai haka Allah ya ga dama ko daga zurriya yace fa huwa imma an ya'qiba shi wannan yara ko dai ya halaka بسبب ما يناله من الضرر والألم بالحركة saboda abin da ke samun shi na cutuwa da raɗaɗi da wannan motsin lilin kailani saboda juyawar da yake ƙoƙarin yi fa ya faru da mai ta daga nan sai ya fito a mace kaga wancan abin kenan ko dai ya bayar da wata fa'ida ko kuma ya bayar da akasin haka wani lokaci ba kashewa yake ba zai dai ma yaron yinsa ne kawai wani lokaci kuma baya mashi komai wajen ma a yi bukatar batsani wani lokaci kuma ko kuma yaron ya zauna a cikin cikin mahaifiyar shi bayan marar daga na sai rashin lafiya wayan ba su bi marabihi na hawan min arba'i na yau ma wancan motsin da yaro ya kai in har ba a haife shi a ƙarshen wata na bakwai ba to sai jikin shi ya gaya mashi yanzu da Allah ka je ka ɗauki mutum ya yi shekaru bai wani aikin wahala ba a ce shi shi zai tambaye shi wala cikin shakan da ya shi a ce mutum ya yi doguwar tafiya a ƙasa wadda ya rabu da yin ta sai kilomita arba'in ko hamsin kawai mutum ya tafi a ƙasa to kaga to wannan motsin da yaron ya kai idan har bai mutu ba to zai ciwo shi zai rika tambayar shi wancan motsin da kai a watan bakwai kuma ba a kaddaro maka fita ba to muna jin ka bashi suna ka yaron zai rashin lafiya zai kwanta rashin lafiya a cikin mahaifiyar za a admitin ɗin shi kenan tsawon ciwon shi ne wata kwana arba'in idan aka haife shi kafin wannan arba'in din akwai matsala akwai matsala don za a haife shi da raguwar jinyar da yake zai zama daga gadon asibiti ne ya huto gadon jinjantaka su da haka zai zo mariri mara lafiya ya ce na hawan min arba'in ne yau ma zai wannan jinya ta tsawon kwana arba'in ta kwatankwacin kwana arba'in hatta ya bara'a har yaron ya warke wayanta'isha in an ce inta'asha shine murmurewa kaga a waya haka ko a kwamfuta ko na wurin mun da akwai da ke ta refreshing sai kai refresh da in ka danna in ka ba da wannan umarnin za a sabunta a dawo da abun normal to shine inti'ash ya da sai murmure ya dawo yadda yake daga nan wayakwa daga nan sai ya karfi yanzu kaga zai jinyar ne zai jinyar kwana arba'in wannan kwana arba'in din suna farawa ne daga ƙarshen wata na bakwai to kaga matukar ba su cika arba'in ba to za a yi shi a watan takwas kenan asibitin cikin mahaifa ba su tallane shi ba bai gama shanye dos-dos ɗin shi na magunguna ba ba a gama kula da shi ba to za ka sai zo da raguwar cuta in ba a yi sa'a ba kular da ake mashi a ciki ta wannan lalurar a nan duniya ba asibitin da za a iya mashi kuma gasa samun wannan kulan ita za ta sabbaba da suwar shi sai na hausawa sai ce ga garin kuna garin ba da ina ma koma ya ce fa idan wuli da fi da shahar tsani idan har aka haife shi a tsaka tsakin wata na takwas wa huwa maridun yana mara lafiyar nan to lam yatakhallaf min alani ba zai kubuta daga wannan raɗaɗi na wancan yawan motsi da ya a wata na bakwai ba fa ya atsi ba daga nan sai yaron ya halaka ko kuma wala yaslima wala yatarabba ba zai taɓa samun lafiya ba sannan ba zai girma ba akwai tsambararru ko to galibin abin su iyayen takwas ne mai gida haka yaron zai tsambure sai ka gan ce misali shekarar shi uku zai iya zama ba kuma akwai shekara uku bai iya zama ba in ya iya zama kuma sai shekara uku ya iya rarrafi daga nan sai kara wata uku sannan yake miƙewa ina shekara ɗaya da rabi ana jaraba miƙewa ka ku ina gaye ne duka cikin shekara da ya kakkabe sai to a haka dai zai zo haka za yi ta tafiya wala ya tarafa wa inda bisa sirrahimi idan kuma ya zauna a ciki hatta ya ya juza hadhihi al-arba'a al'adil arba'in yau ma ila shahar tafi idan ya zauna a ciki ba a haife shi ba a wata na takwas haka zai zauna yana jinya a tsaka tsakin waɗannan kwanaki arba'in har ya shigo wata na tara wa kawiya ya yi ƙarfi wa saha ya samu lafiya wa ta'asha ya murmure wa bahu da ahaduhu bil mardi a samu tazara mai yawa tsakanin shi da rashin lafiyar da yawo a wata na bakwai kana hariyan ayyan lima to a lokacin aka haife shi a wata na tara ya cancanci ya kubuta wa aulahum bi an yaslima aswaluhum ba'da al-inqilab dukkan rahim jinjirin da yafi cancantar samun lafiya shine jinjirin da yafi samun tazara mai yawa daga motsin da yayi a wata na bakwai zuwa haihuwa yana da za a haifi wani a wata bakwai a wata tara kaga yayi hutun kwana kaman talatin zuwa arba'in ne na jinya to da za a haifi wani kuma a wata goma sai ya fi wannan dan wata tara lafiya saboda dan wata goma sai da ya samu wata cir yana murmurewa daga gwagwarmayar da aka yi na fafatawar wata na bakwai shine ma da yake nufi anan wa aulahum bi an yaslima aswaluhum ba'da al-inqilabi thumma sarrahim wa hum al-mawluduna fi ash-shahr al-ashir wadanda suka fi lafiya su ne watannin da aka haife su a wata na goma wa amma mai yulad bayna tafi wal ashir amma wanda ake haihuwa a tsakanin wata na tara da wata na goma fa haluhum fi zalik yanayin su da halin su a wannan lokaci da haddi na kurbi wal bukhd gwargwadon nisan su da motsin wata na bakwai da kuma gwargwadon nisan su da wannan motsi idan akwai tazara lafiyar su za ta fi yawa idan babu tazara laulayin su zai fi yawa haka za su gama rayuwarsu haka za su su wuce a haka za su koma ga Allah sai abin da Allah ya ga damar ya saba na in ya ga dama a haifi wani a tsaka cikin da ake tsammanin lalura kuma ya zama lafiyayye to nan magana da zai shiga tana da alaƙa da wasu bayanai da har bayan shafin ina da sai mun dakata nan sai mun tashi wakala bai wani wancan malami ya ce kuma kamar da lissafin da yake nuna yau ashirin da tara ne ga shi wannan mata na zulhijja fata ko jagorancin sarkin majalisar koli da harkokin addini da sarkin sarkin musulmi tun jiya su bayar da sanarwar lallai yau al'ummar musulmi a duba wata idan an kai shi gobe alhamis ɗaya ga zulhijja kenan idan ba a kai shi ba to juma'a kai tsaye shi ne sai ga da hijja gwargwado yadda aka sani gwargwado yadda zai bada lissafin sallah abin da yake da muhimmanci shine duk mutumin da zai dayya ba zai aski ba ba zai yanke kumba ba ba zai cire komai na gashi ko ta fata a jikin shi ba har sai an sauka hiji ya zo ya yanka layyar wannan ayyukan sunna ne na biyu daga ɗaya ga wata zuwa tara ga wata wasu kwanaki ne wanda annabi ya ce duk kwanakin da ka sani a duniya babu kwanakin da yin ibada a cikinsu suka fi tafi alkhairi irin yin ibada a cikin waɗannan kwanaki irin waɗannan kwanaki to da aka yi mutum ya yi azumi ya yi sadaka ya yi zumunci ya yi alkhairi ya kyautata ya yi yafiya ko yafiya kai to ta fi daraja a duk kwanakin duniya da suka sabai suka tambaya na yawar suna ko da jihadi sai har jihadi sai dai mutumin da ya fita da iyalai shi da dukiyar shi kuma da shi da iyalan da dukiyar ba wanda ya dawo kuma irin su baya nawa ne ba su da yawa ta haka yana da kyau mu kokari mu gudun ci gajiyar waɗannan kwanaki mutum ya kamanta kwarai da gaske ya ga ya aikata ayyuka na ibadu yawaita zikiri yawaita karatun alƙur'ani yawaita ciyarwa ga azumi da mutum zai yi da sauran nau'uka na ibadu da mutum ya sani dukkanin su mutum ya kokari ya ga cikin waɗannan kwanakin ya yi daga nan zuwa tara ga wata kuma akwai azumin arfa wanda bai kamata ko da an gaza yin azumin waɗannan kwanaki da ya zuwa takwas ba to shi na arfar kada mutum ya yi sakaci ya kasa yi Idi kuma wata ibada ce ita ma ga layya mutum na da hali hali irin na shari'a to sai mutum ya tabbatar ya yi sai mu fatar kuma Allah madaukakin sarki ya karba daga gare mu ya sanya ayyukan mu a mizanin cewa ayyukan mu ya zaunar da kasar mu lafiya ya zaba mana shugabanni na gari kuma ya shiryar da su zuwa gajin da ya zama mana alkhairi wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh To kafe yanzu kuma ta fito duba ba zai gani ba. Ina ga ya riga ya fada. To yanzu tun da damar ta wuce sai dai a jira a ci sanarwar da su sarkin musulmin za su fitar. Na tabbatar Profesa Junaidu da daddaren da za su yi takarda in ma bai sake ta bai wanda shi ne sakatare ko ko wannan Muhammad Koyi cikin su biyun wani zai saki takarda kuma yadda ake da social media na tabbatar za ta yi yawo nan da tara goma sha ɗaya sha biyu sabon ya isa ko ina da idan sun in an sani da in an gani za su sanar an ga wata da aka gobe alhamis da ya ga zulhijja in ba a gani ma tabbas za su sanar ba a ga wata ba dan haka gobe alhamis talatin ga zulqada ka za mu markar to idan mutum ya ji sai harama sai ga ne zai iya zai iya yi Allah ya san kai السلام عليكم ورحمة الله